بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يزاك يا مؤمنا سافير أصبرني أشرن دتلغ وتن ربيع الآخر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 4 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne zai zama na kaset na hudu cikin jeren karatuka da aka fara daga ci littafin shari'a ta imam al'ajuri a wannan makaranta ta mai albarka wato darul hadithu salafiya wadda ke number 4 madarka cirar gaskali a zaria kaduna state nigeria taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi allah ka azurta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wassalam da an fara da su duniya da kiyama kamar da muka fara tun farko cewa akwai wato wannan karatu ya ɗauki tsawon lokaci ana ba da bisharar cewa za a fara shi abin da ya ja aka daɗe ba a fara ba shine ƙoƙarin shirya mukaddima da talfiki tsakanin mahaƙaƙa wato littafai da aka yi ta haƙiƙinsu da wanda aka ɗauke ta matsayin sharhi na wani littafin wanda ya ja aka samu ɗan lokaci ban samu na wannan abin ba amma zai ce muku mun zaɓi kawai mu ci gaba da ɗebo inda muke gani ya kamata wajen yin mukaddima ɗin makon da gabata mun gama daga cin mukaddiman wannan littafi na taƙiƙin wannan malamin mai suna dr abdullahi ibn umar bin suleiman dumaidi a mai bayani bakin da yake bayani na tarihi ita aƙida da kuma yadda allah ke a ƙaddarar shi yake haɗa ta da wasu fitinannu a samu sun sun suna kawo canji a ciki kuma sai allah aje wasu girkakkun malamai waɗanda suna nan suna kara wannan addini suna kore dukkan wanda da aka ƙwarin azuba a cikin wannan addini da kuma gurɓata ƙida ta musulmi ta wani muka ce za mu tashi za mu tashi a kan tarihi na zamani da shi wannan malamin imamul ajure rayu a kansa zamanin da ya rayu domin zamani na iya fassara irin yadda mutum ya zama ko zai zama to wannan tarihin shi ne za mu tashi a kan shi amma sai har na kai ga wata mas'ala da ya kamata mu dan fara karantawa da da cikin ɗaya ta haƙiƙin da a sheik walid ɗaya ne daga cikin ɗaliban malin nasiruddin albani a sheik walid ibn muhammad shi ma ya ta haƙiƙin wani littafi wanda shi ne yau za mu ɗan yi karatu daga cikin duk da a cikin muƙaddima ɗin ne kamar da muka gabatar tun farko cewa muna neman mutane su yi haƙuri su bi mu su ba mu dama a gama karance mukaddima nan saboda fa'idar da yake ciki in dai an karanta mukaddima za ka samu cikakken haske a kan shi littafi ɗin kuma ka iya haɗa irin zamanin da su suka rubuta littafin da kuma zaman da muke ciki insha Allah ta'ala da aka ga fotokofi na an yi daga cin shi littafin taƙiƙin wannan bawan Allah malici bismillahir rahmanir rahim taqduma الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما sai fara don khurbatul haja wadda mai bayanta a can baya godiya ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa sannan muna neman shi tsari ya kare mu daga sharukan kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu duk wanda Allah shirya ba mai batar da shi kuma duk wanda ya bata ba wanda ke shirya da shi ina shaida babu a wata bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaida Allah Muhammad bawansa ne manzansa ne sai ma da kawo aya cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ya ku masu imani ku ji tsoron Allah iyakar kulkulojin tsoron Allah wa la tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi aya ta gaba da kawo ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس يا متاني اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده kuji tsoron ubangiji wanda ya halicce ku ubangijin da ya halicce ku da gare guda daya wa khalaqa minha zawja ya halitta mashi ya halitta wannan rai matarsa daga jikinsa wa bassa minhuma rijalan daga nan ya watsa mazaje daga cikin waɗannan mace da namiji din kasiran masewa wani sa'an kasiran da mata da wani sa'an da mata kuma su ma masewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kuma ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi wal arham kuma ku ji tsoron yanke zumunta inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai kula akan ku aya ta gaba Allah malaki cewa ya alladina amanu ya ku malaka wata kin da Allah ke cewa ya alladina amanu ya ku masu imani ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan ku ji tsoron Allah ku faɗa magana take daidai yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum sai Allah ya gyara muku ayyukanku ya gafarta muku zunubanku wa man yuti'illaha wa rasulahu duk wanda yau Allah da manzansa biyayya faqad faza fawzan azima wannan ya samu rabo mai girma amma ba'du malici bayan haka amma ba'du bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullah lalle mafi gaskiyar zance shine littafin Allah madaukakin sarki wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi alkhairin shirya ita ce shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri muhdathatu wa mafi sharrin sharrin al'amura to sune abubuwan da aka kirkiro cikin addini wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bada wato wata bid'a bata ce wa kullu dala wa kullu dalalatin finnar dukkan wata bata kuma tana wuta wannan shine cikakken complete page na mene na khutbatul haja ina fatan fahimta yadda ake budewa a magana haka ana bude shi kuma a cikin littafai malici amma ba da to bayan duk gabatar da khutbatul haja faqad qala Allah ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوكم إليه malin sai ka wannan aya ya bude da ita a cikin muqaddama da gabar wannan wannan aya ta cikin suratul shura Allah yake ta shar'a lakum min ad-din Allah shar'anta muku addini daga cin addini shar'anta muku ma wasa bihi nuhan ya shar'anta muku abin da yi wa nuh wasiya da shi wallazi auhayna ilaika kuma Allah ya shar'anta muku abin nan da muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima da abin da muka wa ibrahima wasiya da shi wa Musa wa Isa da annabi Musa da annabi Isa me wannan abin da aka shar'anta me wasiya da aka bayar shine an aqimu dina wa la tatafarraqu fi ku da addini gem guda daya kakkurar raba a cikin wannan addini din jama'a kun fahimci da ayata ta aiko hmm yawa wasiya ce Allah ya mana shari'a ce Allah shar'anta mana kuma dan ana mana muhimmancin wasiyar sai Allah ya mana cewa dukkan ulul azmi the same abin da aka ba su kenan an masu wasiya da wani abin shine mene an aqimu dinaku id addini wala tatafarraqu fi kafkurar raba cikin addini din an fahimta Allah ce kuma kabura alal mushrikina mata da uhum ilai ya kamata ku musulmi ku sani abin yana mushrikai girma yana masa ciwo irin kiransu da kuke zuwa ga wannan addini din ku kin nasu addini ku tsaya naku addinin gem ku kira su ba sa jin dadin wannan lamari din abin na girmama a gare su wadolo takfuru ne kama kafaru abin da suke so su ne ku zama kafarai kamar da suka zama kafarai to a cikin wannan mala ya kawo musamman tun da ma ba ma ba aƙida ne ya fara ishara ga raddi ne ga mene firak da aka samu bayan a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙungiyoyi da aka samu da aidin cewa wannan shari'a mu ta zo da korewa da hani ga rarrabuwa a cikin addini abinda aka shar'anta man shine iqamatud dini tsaye da addini wanda ala ra'asi mene al-aqida at-tauhid al-iman lalle wanda shi da abu dake gaba ba da za a ce a rarrabu kuma a ce duka a daidai ake ce wani ya kama aqida kaza wani ya kama aqida kaza kuma wai duk a yadda wannan kowa ma akan daidai yake ana qimar dina ba inda Allah Qur'ani ka tabin ya ce adiyan a ce addinai ko ƙur'ani ko hadisi balantana ce duka addinin da mutane suka rika da iri ɗaya ne duk aƙida da wani ya rika iri iri kamar da muke ganin su kurkucewa da daga wasu suna na irin abun nan su dai dama yan bid'a so suke kowa a da bid'a shi daidai ce yan bid'a kowane abin da ke so kenan shi dan kadiriya kamata ya da abin da ke so kai da kadiriya shi daidai ce sannan dan dan tijaniya kai da tijaniya shi ita ma daidai ce shi ma yana kan daidai in ka zo ɗan ƙadariya ɗan shi'a ɗanwa kowa so yake aida da wannan saboda mene su sun san ba su da ba su da matabbata in za a zauna a tantance matsaloli ɗin to amma allah bai da a ce kowa ya kama hanya ba kuma hanyoyin duk da ban aka ma mabambanta masu cin karo da juna ne addini guda ɗaya ne allah ce a tsaye da shi shine za mu ji bayanai akai shine aqida as-salafiyya ita ce kadai aqida da allah da ita ayiwa ayi addini da ita kamar kudu ba ta ji da muka fara gabatar a kan ita wannan matsala ɗin ala samu dace to kuma abin da ya kamata mutane su sani fa shine duk sanda ku zaura ka ce za ku kira mutane kan addini guda ɗaya aƙida guda ɗaya to ka sani waɗanda suka saba wannan abin fa kabura alaihim mata da uhum ilaihi abin da za ku kira su aka yana masa ciwo ba ina fatan fahimta kai ahlus sunna salafin kaji ana karanta maganas mai yawa ka ringa jin daɗi ina fatan bane shi kuma yana yana mene yana hasassala yana jin ciwo dan me za a ce Allah kadai za a bauta ko kuma ba za a ce wani na da daraja ba shi ma dan me za a ce Allah yana sama yana sifa kaza yana nan yana jin ciwo yana ta da fitina akai ba zai da zauna lafiya ba saboda mene kabur alai mata da uilai to haka za almushrikin min alyahudi wan nasara wal majusa wallazina ashraku dukkansu in kace zaka yi kira zuwa ga aqida sahiha to ka san kun kulla fada da su ya kai dan uwa ina fata kun fahimci wannan abin kabura alal mushrikina mata da uhum ilai malam sai ce fa shar'a Allahu lana min ad-din ma wasa bihi nuhan sai Allah shar'anta mana daga cikin addini irin abin da yau annabi nuhu wasiya da shi yawwa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi'a hawa alladhina la ya'lamun Allah ce sannan muka sanya ka akan wata shari'a min al-amri daga al'amarin mu fattabi'ha da ka kabu wannan shari'a da muka saka akanta ita shari'a al-islamiyya an fahimta wadda ta gina akan aƙida ingantacciya Allah ce wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna kakkabi soyayyen zuciyan waɗannan da ba su da ilimi ina fatan fahimta malam ce fa shar'a Allahu lana min ad-din wa wasabihi nuhan sai Allah madaukakin sarki a shar'anta mu cin addini irin abin da annabi Nuhu wasiya da shi waladi auha ila abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da abin da ya wahayi zuwa ga bawansa الحمد لله يهديكم الله ويسلم عليكم والذي waladhi auha ila abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama da abin da ya wahayi zuwa ga bawansa ko manzansa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma wasa bihi ibrahim wa musa wa isa da abin da wa ibrahim da musa da isa wahi gare shi shine an aqimu dina wala tatafarraqu fihi ku tsaye da addini kar ku rarrabacin addini din jama'a ina fata ana fahimta to waqad amara Allah ta'ala rasulahu bi ittiba'i shari'a Allah ya umarci manzansa da bin shari'a an fahimta tun daga zaga da ledin kiran sunan littafi ash-shari'a kenan eh bittibai shari'a bittibai aqida kenan ko yawa wa amara Allah ta'ala rasulahu bittibai shari'a al-munazzalati alayhi min rabbih wanda aka saukar da ita daga gare shi a kansa zuwa daga ubangijinsa wa nahahu an ittiba'i ma yugayiru ma yugayiruha min al-ahwa Allah ya hana shi bin abin da ya saba wa wannan shari'a na soyayyen zukatan mutane li'annahu qawlun 'ala Allah bighairi ilmin domin wanda duk zai magana akan shari'a ba ta wa irin wannan magana da zo saba shari'a da Allah ya sauka ga annabawa ko annabi Muhammad wannan magana ce a cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba walam ya'zan bihi Allah kuma Allah bai izini wani magana cikin addinin sa ba tare da abin da shi ya ce ayi ba walam ya'zan bihi Allah azza wa jalla wa qad aqama Allah hadhihi shari'a samha Allah ya tsaye da wannan shari'a wadda ke mai sauƙi ala asasi tauhidil ibada wa tauhidil ta'a a bisa fandisho a bisa tubali na kaɗaita ibada ga Allah maɗaukakin sarki da kuma kaɗaita biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa nakfura wa nabra'a min kulli ma'aluhin siwallah kuma Allah ya umarce mu cewa mu kafirce mu barranta ga dukkan wani abin da ake bauta wanda ba Allah madaukakin sarki ba inda Allah yake cewa man yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce wa tagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to wannan yayi riko da igiya mafi karfi lam fi sama laha wadda babu tsinkiya a tare da ita sai ce faƙadishtara da subhanahu alal mu'minina Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta akan muminai an ya furo bi ɗaguti su bijirewa ɗagutu an fahimta da kaji ɗagutu saboda wasu lalata magar ɗagutu da kayan magar ɗagutu sai ka abin yana koma kamar shi an shi an ci boko haram boko haram ina fata an fahimta amma ɗagutu kalma ce da ta zuwa ƙur'ani Allah ya umarce mu da menene dinta zuwa Allah na cewa a kafirce mata ne kamar da zuwa cikin wannan sura ta bakara da suratul nisa'i Allah na cewa mu biji cewa a kafirce dagutu dagutu kuma malamai sun fasara zuwa ga dukkan abin da ya dauke ka hayya canza maka hanya daga hanyar Allah madaukakin sarki to Allah umarce mu da mene mu kafirce wa dagutu mu bijirce masu amma ba da irin fassarar da wannan ɗan shi'a da kuma waɗannan 'yan boko haram suke tafa da ita ba وقد اشترط الله على المؤمن به أن يكفروا بالطاغوت أولا حتى يكون إيمانهم صحيحا hatta har imani ya kasance imanin su musulmi ya zama ingantacce domin imani baya tabbatuwa da imani da Allah kuma da gasgata dagutu baya yiwa imani da Allah da kuma gasgata abin da yake fada da Allah yake warware abin da Allah zai shi ba zai taba yiwa ba dole dole ne sai dai zama shi Allah ɗin kaɗai aka yi da shi ba sarki wata kunin ƙulubuhu muta'alliƙa bihi wahadahu sai zama zukatan su muminai yana ta'alaƙa ne kaɗai da Allah shi kaɗai fanukhlisa lahu subhanahu ta'ala ibadatana sai mu tsarkake wa Allah maɗaukakin sarki ibadunmu wa nujaridu lahu dinana mu tsantsagarta mashi addininmu ilman wa tiqadan wa amalan wa hukuman abin da yake bukata na ilimi wa atiqadan da kuma na aqida wa amalan da aiki wa hukumar da hukunci lahu wahdahu shi gare shi shi kadai wa annabra wa nanzaha anfusana min kulli ibadati min kulli ibadatin bil ahwa mubarranta mu tsarkake kawunan mu daga dukkan wata ibada da ake ta gina akan son zuciya wal ara da wasu ra'ayoyi wal wirasa da kuma gado ani shiyuhi wal aba daga iyaye dattawa daga malamai da kuma iyaye ma'ana dole sai mun tsantsaga ibada mu ga Allah mai banza da dukkan wani son zuciya da aka gabato da shi ko kuma magagada a kasashenmu ina fatan fahimta wannan sai mun yi haka sannan za mu samu tsarkake addini ga Allah wa an naj'al sultanan nafiq ala qulubina wa amalina wa akhlaqina ma ja'ana bihi abdullah wa rasuluhu kuma sanya wato dogari wanda ke zartarwa a zukatanmu shine zama da kuma ayyukanmu da halayenmu shine zama abinda manzon Allah Abdullahi sallallahu alaihi wasallam da shi ya zama shine ke da tasarrufi akan zukatanmu ina fata fahimta ya zama saƙon manzon Allah sunnan manzon Allah ita ce ta ce mi mi bari bari sai ce wa saffatu min khalqi wanda shi annabi Muhammad zababban Allah daga cikin halittunsa wa khiratuhu min ibadi kuma fatacce daga cikin bayinsa shine Muhammad imamul muhtadina annabi Muhammad shugaban wato shiryayyu wa khatamul anbiya wal mursalin alaihi min rabbi abdul salat salat wa azkar taslim jama'a na fata kun fahimci wani abu da ya fara gabatar ke cewa lalle Allah wace mu tsaye da addini shari'a ingantacciya wadda ke sauƙi wadda ta gina akan tauhidul ibada tauhida shine fassara da gaba tauhidul ibada Allah mu ce mu cewa mu kade ta Allah kuma baranta da mene abin da zai ware shi sannan kuma dole wannan aqida da mu ginu to ta gina akan mene mujarradu da'a da'a ya zama zan Allah shi kade za mu kade ta wajen biyayya shi sa taqidin hilali a cikin littafin sa yakan cewa ai tauhidi abaicin tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya al-asma wa sifati ce kuma akwai tauhidin da'a shine mai tauhidin da'a shine shi ma manzon Allah sallallahu alaihi za a kaita wajen yi biyayya ba za a cakuda shi da wani ba Allah sa mutum suna fahimta a ce manzon Allah ya ce kaza ya hukunta kaza wani kuma yace shi ba haka yake gani ba kai manzon Allah shirka ina fatan fahimta shi kadai ke da iko ya yanka ya fede kuma dole mu amsa ina fata fahimci wannan abin yanda yake ba daidai bane ka hada Allah da wanto haka kuma ba daidai bane ya zama a wajen biye manzon Allah ka hada shi da wani ina fatan fahimta shi sa Muhammad ibn Abdullah cikin kitabu tauhidi ya ware babuka yake fada yake fadakar da mutane cewa wato da'al malamai da shugabanni ga wasu ga abin da ya saba Allah ko ya sa abin da zo ga manzo Allah ce daga cikin shirka za ku tuna babun ko hmm inda ce mini shirki mene da'atul ulama wal mura kaza kaza ya ga cikin shirka yi masa da'a cikin abin da ya saba manzon ai saba Allah ko ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna naqas a tauhidin mutum Allah sa kuna fahimta abin da muke faɗa malai ce to al-mujtama al-islami ba'da al-qurun al-fadila zai ɗan kawo ɗan haske game da society na musulmai bayan ƙarnoni da suka gabata ƙarnin da manzan Allah ya rayu da shi mun ji shi lafiya lau sabai a ƙarninsu lafiya lau aƙida ɗaya ake addini ƙwara ɗaya ake na musulunci shari'a guda ɗaya ake babu wani ahalul ahwa da suka danno kai a wajen to bayan waɗannan ƙarni ya zo ƙarnin suka alƙurunun faddala su ne ƙarni guda uku shekara ɗari ɗaya biyu uku ko kaga tun daga aka shiga ta ɗari ukun nan ma daga nan aka fara samun cakwakiya wadda in Allah kai mako na gaba da jama'a ce a kanta za mu tashi wannan ta shekara ta ɗari uku ɗin mu yadda tarkatarkar da aka yi wanda daga nan ne so muso man har zuwan su su imamu adil ka garbuta wannan littafi ɗin Allah samu dace ya ce wa kada alamana rabbunan karim ubangiji mai karamci ya sanar da mu annahu yakburu alal mushrikina in ƙita'una anhu cewa yanke wadda muka yi muka raba gari daga mashirikai abin fa yana masu girma Allah ya ba mu wannan labari mala yana ta maimaita wannan abin don mu fahimci abin fafa daɗi gare shi ko sauƙi gare shi ba ku ne kuke jin daɗi saboda kuna da imani wancan muke jin daɗi ana kan ta'amara da imani amma su zukatan su farfasa suke amma ba haka ba ku duba sanda manzon Allah ya zo da da'awar shi Allah aiko shi ya fara cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ko ce la ilaha tuflihu ina fatan fahimta to ba sai a demokradiya ba su ma sai ku ce ku ce hubar da lata da uzza ko a bari kowa ya kaɗa rashi ƙarara ko ba haka ba sai suka ce sam ba zai yiwu ba sai dai shi ya shiru ko kuma zo dawo cikinsu ina fatan fahimta hakan ta kai mai ni shi ba bai daki kowa ba manzan Allah kwanzil bai lakauce kowanci ba amma mai faru kabura alal mushriki da mata da uhum ilai sai zama sun yi baran-baran da manzan Allah salama mutumin da suke cewa al'amin wanda suke cewa asadiku wanda ake cewa kaza ana cewa su da kansu in ya wuce suna cewa wannan bawan Allah akwai labari mai girma a tare da shi ko bayanta cewa ka wannan akwai labari suna martaba shi sosai amma da zo ce ce masu ƙulu la ilaha illallah abin fa dai ce ce kenan sai ce kuma tufulihu ko ku duba kalmar da kira su akai amma yawan yi lafiya da su bai yawan yi lafiya da su ba dukkan waɗanda suka bi shi masu rauni da suka ce la ilaha illallah za bauta Allah so ba sai sun ce kaiwa da sai ka zo ka bauta wa Allah irin namu ba sun ce sun ce sai su sun yadda da Allah shi kadai shi kadai su bautawa ba ba sun zauna lafiya ba ina fatan fahimta da haka sun ci duka wa'annan sabai akan mene akan wannan aqida islamiyya as-sahiha wadda ta ce muke ƙwarin mu jawo mutane mu gina su a kanta a yanzu mu kantar da wasu wani littafan duk wata aƙida ta saba wannan sai mun fatali da ita mun rugurgu da ita kuma sai mun tona mata asi da gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu da kuma lokacin da Allah ba mu duk wanda ya faɗi wannan kalma ɗin haka za ga waɗanda ba sai da suna faɗa da shi da haka sabon manzan Allah ka je ka duba waye bai ci duka ba ciki Abdullahi dan Mas'ud zuwa yana katin yana kato a gindin ka'aba suka kama suka meni suka mai duka sai da ka somar da shi manzan Allah sallah ya je yana yi a gindin ka'aba fa shi ba bai ce kai eh Abu Jahl Abu Lahab duk ku zo ku sallah ba ba bai ce sai kun zo kun bashin giya da caca da kuke da ƴan mata da ba ce sai kun yaka ba shi da ya zo ya ce ya kabata sallah fara sallah aka ɗebo mene mahaifa aka yarba mashi tana wadi ina fatan fahimta amma ya kamata ku duba waye shi a cikin sa ajiyefa kafin ya fara wannan laqad labisa fikum umran kaseeran ko na zana wasu shekaru a cikin ku ba ku taba ganin abu kun kun ce ba daidai ba sai yau da zo ya ce muku la ilaha sannan sannan ku abin haka ya zo tare yana sallah abubakar na kare shi suka zo abubakar ka ce dan uwan abokin ka daina sallan nan wallahi in ba ka ba za a yi bala'i ya ce ya zai yana bauta wa Allah ku ce hana shi bautar Allah oh to dama kai ka bata shi kaji kuma abokan ne bata manzo Allah kai sai na bada fahimta shi ma din mai daraja ne mai alkhairi amma shi ma tun a shi yana kuruciya bai irin wannan kuruciyar jahiliyar da ake yi ba abubakar siddiq da aka shi ma mene aka rufa da shi suka ligi-ligi da shi shi ma ina fatan fahimta hamza ma da yi sai da aka yi umar ma sai da aka wani ana dambe ba wai haka kurin aka yi abin salin alin ya wuce ba akan shi ne aka yi badar akan wannan aka yi uhudu akan shi aka yi hunaini duk akan wannan mata da ohun ilai kiran da kuke zuwa ga addini akan haka aka yi wannan abin akan shi haka ne aka yi yakin qadisiya akan wanda ne aka yi yakin mene yarmuk akan shi ne aka yi ma'ana wancan farisawa wayannan rumawa duk akan wannan da'awa aka yi wannan ba ta kashin so ba wani abu da za ka kira mutane zuwa ga aƙida ingantacciya in dai lafiya ce da suka saba kuma ka ce wai suna jin daɗi shi sa ko ba na son ta yi magana a kan 'yan interfaith nan da wa'annan abubuwa 'yan madafilan nan mu muna da abubuwan da yawa a gaban mu da gaskiya littafan nan suna da muke so mu karanta ba shi kaɗai ba ne a shari'a muna littafai ga kitabu ta ibn huzaima ga libana ta ibn batta duk muna so in an lokaci a ce an karanta sun shiga ko ina ana ta jinsu a duniya ga littafai da yawa amma wa'ina ban sun suna bujirowa ne dole kuma a magana a da kan mutane yanzu wannan littafi da ake cewa wa'azo a zauna a zauna a banna da ta fi daidai ai ai kafiran amana ne ma shikenan ma mutanen kirki ne da kaza da kaza wane ne wane ne ta yaya za a yi muna cewa Allah ɗaya ne kaɗai kuma in mutum ya ce Allah sama da ɗaya ne kafiri ne shi ko ce wai wannan abin zai masu daɗi wa a zauna kujera ɗaya ai duk bawon da ke jin haushin wani bayan Allah ce kabura alal mushriki na mata da omi ilai ko kina kuna kiran su zuwa su bauta wa Allah shi kaɗai su bar cewa Allah uku ne ina fatan fahimta kun yi kira su bar yahudanci sai ku ce wai za su zauna amma a zo a wani haɗin baki a zauna ta yadda ba wani mai jin haushin wani ba wani da ke ganin wane ya cancanci a zarge shi ko aibata shi ba wannan ba zai yi ba kabura alal mushriki na mata da omin ilai to ba ma wancan zallan mushrikai ba wanda muske da awa suke dangantuwa zuwa addinin musulunci ma su kansu don da ka zo kana da awa zuwa zaga suna faɗa da kai Allah sa mu dace ban so in cika magana a cikin abin nan amma ku lura sanda aka zo ana ana da aure zala shi ma ake wa'azi ake fa gari gari amma sai a zo a harbi a sa harbi ai sara ai suka ai menene jifa da dutse da haka ake ta wannan abu din Allah zai kyauta shine malaki cewa wa qad a'lamana rabbuna al-karim subhanahu annahu yakburu 'ala al-mushrikeena qita'una anhum Allah ubangiji mai karamci ya sanar da mu cewa wato yana girmama ga mushrikai mene in qita'ura an yanke wanda muka yi muka rabu da su muka hannu riga da su wa an dina abaihim wa shuyukhihim sannan kuma abin na girma yadda muka yanke daga barin addinin iyayensu da kuma shehunnansu bi tawsiqi silati qulubina bi hadhihi shari'a al-muhkama ta yadda muka karfafa dangantaka da alaka na zukatanmu da wannan shari'a wadda ke wato mai nagarta walmilla alƙayyima addini kuma da ke miƙaƙe na laha dinan ƙayyiman da yadda muka zaɓa wannan shari'a zama ita ce addini a gare wani ke tsaye li'annaha millatu ibrahim hanifan saboda ai shi addini da muke kai shine addini annabi ibrahim wanda yake ya kauce dukkan wata bata wa yakburu alal mushrikina da'watuna iyyahum ilaiha kuma abin yana girmama ga mushrikai yadda muke kiransu zuwa ga wannan aƙida tamu ina fatan fahimta wa muharabatina lahum alaiha da yaqas da muke akanta fahum labudda muhawiluna bi kulli ma utu min quwwa da aka kaga ba makawa su ma suna yin iyakan nasu kokon da dukkan abin da suka mallaka na ƙarfi wa bi kulli ma makkana shaytanu min nufusihim wa qulubihim da dukkan damar da shaidan ya samar na zukatansu da rayukansu wa bi kulli ma malaka min zamamihim da kuma duk abin da ya mallaka na linzamunsu wamtada min aqfiyatihim da kuma dafewa da shi shaidan ya akan qayyarsu muhawilu bi kulli halin an yusrifu almu'minina an hadhihi shari'a duk wannan damar suka samu suna kokari ne su kauda mu'minai daga kan wannan shari'a wadda'awati ilaiha da kuma kira zuwa gare ta subhanallah wannan me me wannan bai fakka ma sosai da hannun muke ce na interfaith din nan ba duk wata dama da aka samu so suke sai sun kauda musulmi akai sun kai da ahli sunna sai sun kai da musulmi daga kan kira zuwa ga wannan shari'a da kuma tabbatuwa akan ta Allah kyauta wajahaduna fi bima yuhi ilayhi shayatin insi wal jinni min zukhrufil qawl haka nan mushrikai da kafare da ahlul ahwa sun yaƙe mu wajahiduna bima suna masu jihadi bima yuhi ilayhi shayatin al-ins wal jinni da abinda shedanun fili da na boye suke masu wahayi min zukhrufil qawli nazance masu na wato zance mai kawa kawata zance wama ya'lamu wama ya'lamuna min alwan kaid wal makar tare da kuma abinda suka sani na nau'o'in makirci da sharri wa an yabzuru buzurar jahiliya alkhabitha fil qulubi kuma suna iya kayin su da jihari wajen su shuka wato iri na jahiliya mai mara kyau a cikin zukatan mutane wa yanfusu sumumahum alqatala fil nufus su zuba su fesa gubarsu wadda ke mai kisa a cikin zukata allati tusgi ilaihim waɗanda suke karkatuwa zuwa gare su zukatan da ke karkatuwa zuwa gare su bi gaflatin an ayatin lahi shari'iyya wal kauniya saboda gafala game da ayoyin Allah maɗaukakin sarki na shari'a da ayoyi na kauniya wa iradihim an hudal kitabin mubin wa nurihi al mushrik abadan da kuma bijirewar da mutane suka yi daga shirya littafin Allah bayananne da haske wanda yake mai haskakawa watahawunu fi tahari tibai rasuli sallallahu alaihi wasallama da kuma sakaci da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi wa bi ashabil mutadina da kuma ɗebekewa da shi manzon Allah da kuma sabansa wanda suke shiryayyu ina fatan fahimta wato kafirai kullun suna iya wannan kokarin su kauda mutane dukkan abin da Allah ya ba su sai fesa guba ga mutanen da suke sauraron su don suna sauran sai su fesa musu guba sakamakon su mutane sun kauda kai daga mene kula da ayoyin Allah kauniya da shar'iyya da kuma biyya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza ma gafalu wa aradu wa sahanu hadhihi istihala fatahu li ulaika shayadin abwaba idan zan musulmi sun gafala suka kauda kai daga nassoshin qur'ani da sunna to sai suka wulakanta wulakance kai ga haka fatahu li fatahu li ulaika shayadin abwaban fi nufusihim wa qulubihim sai su buɗe wa irin waɗannan shaidanun ƙofofi a cikin zukatansu da kuma rayukansu wata sarrabu ilaihim musri'ina sai su saɗaɗa sau gare su suna masu sauri wa khadu yaqtuluna fiha buduran iman sai su fara murkushe suna kashe iri na iman daga cikin zukatan waɗannan mutanen wa hatallu husu wa hatalluna husunal qulubi hisnan hisnan sai su ringa mamaya ga katangu na zukata ɗaya bayan ɗaya fai za ta malahun zalika asbahu humus musalladina ala nufus idan haka ya tabbata gare su sai waɗannan mutane kuma zama sun waye gare su ne suke tasiri akan zukata wal da rayuka an nufus wal rayuka da zukata fa mala'uha bismun bid'a sai su cika su da wato sun guba na bidoyi wa khurafatil jahiliya da karere jahiliya wa shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah sai su shar'anta masu cikin addini irin abin da Allah bai bada izini ba fa qalu fillahi wa asma'i wa sifatihi sai su yi magana game da Allah da suna da sifofinsa wa fi shara'ihi wa dinihi da kuma shari'arsa da addininsa bi gairi ilmin ba tare sai sun gama ba tare da ilmi ba wajadalu fillahi bi gairi ilmin su ringa musu game da Allah ba ta da ilimi ba wala hudan babu wata shiriya wala kitabin munir ba ta da littafi mai haskakawa ba wa farraqu dinahum su rarraba addinin su fa kanu shi'an wa ahzaban su zama jama'a daban-daban da kungiyoyi daban-daban kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya daga ciki sai ta koma tana da abin da yake gare su kawai da shi suke alfahari hatta zannu anfusahum bi hadhihi khurafat wal bid'a wa tafarruq al jahiliyya har sai su koma suna tsammani da kawunansu haɗi da waɗannan ƙarere da bidoyi da rarrabuwa na jahiliya da jahiliya musulmina suna ganin su ne ma musulmi wa malahum min al-islam illa al-ismi wa da'wa alhalin ba abin da ya rige masa a cikin musuluncin in ba suna ba kawai da da'awar su musulmai ne wa amma haqiqatuhu amma haƙiƙanin musuluncin fa فقائدهم وعمالهم وحكمهم وتعبداتهم واخلاقهم ومجتمعاتهم كلها تشهد بانهم اعداء sai ga to aqidunsu da ayyukansu da hukuncinsu da ibadunsu da ɗabi'un da zamantakewarsu duka suna shaida cewa waɗannan abokan adawa addinin musulunci ne min haythu la yash'uruna amma su mutanen ba san da wannan abun ba lil islami ma'ana ada'u lil islam abokan adawa ga musulunci ne allazi akmalahu Allah wanda Allah madaukakin sarki da kanshi ya kammala addininsa wa tamma bihi ni'ma ya cika ni'ima da shi wartadahu li ibadihi dinan yadda wannan ya zama addini ga gabayin sa fansalahu min ayatillah irin wannan mutane sai suka sulale suka sabule daga ayoyin Allah fa kanu min gawin suka zama cin batattu wa tilka sunnatullahi wannan kuma ta sunnar Allah walan tajila li sunnatillahi tahwila ba za ka taɓa samun sunnan Allah maɗaukakin sarki ta canza ba ina fata kuna fahimtar abin da malik ke tafi da shi akai ko duk sanda mutane suka bar mene takimin shari'atillah suka bar littafin Allah maɗaukakin sarki suka bar biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kenan da mutanen sun gama wulakantar da kansu kenan to da wannan sun buɗe waɗancan mushirikai waɗancan mafaɗa da addini sun buɗe sun buɗe masu zukatansu da ƙofas kenan sai su zuba masu mene barbarar tunani sai a gari mene su waɗannan mutanen kuma ba sai wancan so sun yaƙi waɗannan su da kan sai su masu yaƙi da kuma sunan mene da kuma sunan musulunci ina fatan kuma mutum abin da ke faruwa ba kenan sanda bature ya tashi zuwa ƙasar nan da ya zo ya faɗa da ya ga buga da iyayenmu da kakanninmu a lokacin ce shi kakanninmu lokacin ya yi ya kutsa ya ga abin ba zai wa'annan ba za su canza ba mai aka yi sai ya je wannan dattawan gefe ce wannan ba su canza ba sai ya sa ya buɗe makaranta ya ce a kawo mai ayan ya karantar da su ina fatan fahimta yau fa su ne suke wahalar najeriya wa'annan mutanen su ne suke wahal da ƙasar tamu su wahal da ƙasar su wahal da mutanen ƙasar saboda wannan abin saboda ya ba su training ya gina su akan abin da shi yake so ina fatan fahimci wannan abin ya gama gina su akan mulki so amma ba haka ba ka duba wannan ƙasa da ke cike da arziki ban jin akwai ta ƙasa a duniya da Allah ya arzikin da Najeriya take da shi a duniya arziki dai na madiya ba wata ƙasa da ke arzikin da Najeriya take da shi duk inda ka je Najeriya ko ina arziki ne malala musamman arewacin Najeriya musamman arewacin Najeriya can kudu ma suna da arzikin su ko arzikin kudu ya ishi Najeriya ba wai ka zo ka ce abin nan ba amma ina arzikin yake yanzu duka ga mutane suna matalakawa wani bai cin abinci so uku a Najeriya so uku in ma zai ce so uku ka ta kafara yake ci ba abu ne ba nama ba kifi ba vegetable ba wane ne ba wane ne haka ake abin to ina kudin Najeriya suke a wa'ancan mutane da tura suka yi barbara suka kintsa saboda su suna can suna ta ɗiba suna ba su sai ka zo ka ga bature a Najeriya an haɗa shi da 'yan sanda da ba suna gane su ana abin nan ko ba haka ba in ka jojo ya fi ka ƙiba kai ɗan najeriya ma abin nan saboda irin shiyar bari a nan waje a ciki kuma su illa da suke mana ba wai illa ce ta fa su kwashe mana arziki ba hatta addini sai suka da gwalgwala mana shi sai da suka kwashe littafai asali masu ƙima duk littafan shaudan hudu kun san an lokacin da aka rawa su da najeriya littafan shaudan hudu saddauna allah sa kamar kadi shi ne ya ƙoƙari ya dawo da wasu ingila ta kwashe don ma ba faransa ba ce wannan ke ɗaya ne ƙasa kenan mafi shaɗancin ƙasa a duniya kenan na sani mai faɗa da addinin musulunci amma ingila ta kwashe saddauna ya je an so littafan su iya wa suna bayanin bida'a ta mizil musulmi ne kafi haka shi je an so littafan aka yi abin nan duk inda suka je suka yi isi imani suka wannan abin sai su duwa su ga to wanne irin karatu ne fi yawa a yankin ƙasar musulmi in su ga mazhabanci kuka kafa sai su ƙara muku da mazhabobi ɗin amma ba su yara da mazhabin malikiya sun ba san mazhabobin da suke kaman hanafiya saboda a maliki akwai faɗa da bida akwai kuma nagartaccen ƙida galiban banda wasu ka zo daga cikinta to sai su ƙara mu ƙarfi akan wannan mazhabanci su buga muku abin amma su cewa akwai ilimin hadisi a yankin wajen to sai sun kashe wannan ilimin hadisi din kamar da mu zo mu ji karatu na gaban sha Allah wanda duk inda suka zo sai sun faɗa da ilman domin malaman hadisi ulama wal hadisi muhaddisuna su ne suke da mene al aqida as sahiha wanda babu gurɓaci a cikin wanda in dai akwai ta kuma to kan mutane cikin da waye ba za a iya cin nasara akan su ba to haka suke su bata addini su kawo ba da na lalata addini a ƙasar mutane to yanzu suka gama sai ta wasu baku da wasu abubuwa yanzu ku ɗauka ƙasar misir abin da aka yi masu lokacin da faransa ta yi masu mulkin mallaka ingil ta shiga suka yi masu wannan da abin da irin su turkiya da wani abu mai faru sai sun ga ɗaukan 'ya'yan ƙasar sai sabu da su ina su je da su ingila ko su kai su faransa a ce wai an je a karantar da su addinin musulunci a can kun san an gani wannan abu dr hadi dan gidan ɗahir wace shi ma da gidan shi a ingila ne musulunci phd din shi a ingila yi haka da kuma albaran phd din shi a ina yi a ingila wajen turawa za ka je ka yi za ka koyi musulunci musashiri kuna so duwa inda mutanen da suka danna suka shiga suka je suka yi kato a jan faransa ko kuma ingila ba wanda ya dawo mana musulmi lafiya lau sai da ya zo da irin wannan gubar da malam ke magana wadda ta zama alaƙaƙa yanzu a duniya yanzu sun koma ba zuwa su ce maku su lalata addini kai addini kai kaza ba je kai addini kai kai musulmi ne amma an sabule maka addini din ga kyakkyawan misali suna nan irin su Ahmad Amin da Abu Rayya ina fatan fata Ahmad Amin irin su abu rayya suna da yawa irinsu ne irin su shekul shaltut wanda ya taɓa rike maja abin nan makarantar jami'ar ta misira ina fatan fahimta irin su muhammadu abdu irin su afghani su wane ne suna nan birjik wanda a cikin wannan karatu na shari'a dole za mu samu lokaci mu karantar da wa'annan irin a alam na irin wannan istishra'i da irin wannan aƙidoji da aka zo da su ba don komai ba ba don wai mu expose ɗin zuwa ga mutane ba saboda ɗaliban lokacin sukan ci karo da littafai irin ta matanan ba su san suwaye ba kafin ka farga wani yaron ya ga ya saɓari ya yi tabannin wannan aƙida ɗin irin ta ne irin su dokta kuma suka ji suka ɗauko sun je sun karatu da man muhammadu abdu ina fatan fahimta sun je sun karatu irin waɗannan mutanen ba su ka sun su faɗaka sun tabannin wannan aƙida shine daidai sai a zo ana ta fama da su shi sa kaga ba su kunya su cewa hadisan manzon Allah bola iri iri da kuma a Najeriya yake cewa hadisan manzon Allah mene wai bola ce aka zubar wai Imam Bukhari je dauko Bukhari ba abin da yi sai sai kawo rikici kai to wayannan shine buzur da malaki ishara akan cewa sun lalace sai suka kekkiro waɗansu a cikin mu wanda da su zamu ta faɗa yanzu kuma duk da mene da sunan musulunci in ka je kasar yarbawa akwai irin wannan wasu malam habibu dan gidan malam abdullahi lokori a a malam abdullahi ilori shi ma na daina ta faɗo ya dade irin wannan aqida din faɗa da hadisan manzon Allah faɗa da ingantacciyar aqida kuma suna da ƙarfin faɗa saboda iyayensu manya ne ikon Allah tsautsaye faɗa can kasar yarbawa baban shi shine babba a cikin malamai a yankin yarbawa shine malam abdullahi ilori malam sorry malam adam ilori ina fatan fahimta nan kuma yankin mu kuma aka samu dan gida Abubakar Gumi shi ma su da masu ƴaƴan ɗahi bauchi da su wannan ai da ba abin da kamata su yi kenan ina fatan fahimta yawa to haka sai a zo a tusa muku su su ne za zo suna mene suna madadin turawa ko kuma yahuda ko kiristoci ko su wani abin a cikin ku za su yi muku na sai su muku da wannan bala'i din disan abin da ya faru a Najeriya haka mai tatsi ne tura suka je suka dauke suka bashi training dama nasu ne yazo ya da wannan aqida yanzu har yau ana fama da matsalar mene boko haram fa fa extension ne mai ta tsini ina fatan fatan to kaga abin da yake kan malamai shine tashi ya zama irin ta abin da albani ce muna bacci da mene da ido guda daya to duk saboda shi fata idan ka tashi kai fara attacking din irin wannan somu somun da ake yi abin da kai ce zai ga hatta mutane ma ga magana sai a ce har da su ma za ka faɗa da kai ciki kana ƙwarin wanke masu kana masa kana masu yaƙi su kuma sai saɗu su masu yaƙi ka saboda jahilci da ke mamaye zukatan mutane ina fatan fahimta so wannan abin da malai yake faɗakar da muke ne irin mujtama da aka samu kai kenan madadin mujtama na sahaba na sahabbai da urfa dala shine sun kasa sun tsare aqidar su amma in ba da suka zo kuma shi su mene suka fara saurare da kai kai zuwa wajen wane wa'annan sha'in insu wancin suka ga masu wahayin maganganu banza gashi nan sai zama su waye sun waye gare su ne ke mene ke ya dabanna a cikin addi a cikin musulmai Allah dai ka tsare mu to malam kun ga sai ke cewa kaga dai wa mazalu yatadawaluna bihim hatta zaina lahum shaytan sha'in sunjin kai ba su gushe ba suna jan waɗannan mutane har sai da wani shaidanin mutane da aljanun suka zaina masu dalala wa ifsadal mushrikina suka zaina masu bata da lalace da mushrikai suke kai min yahudu wan nasari cin yahuda da nasara wa gairihim da wasun su bismil qawanin wan nadmi siyasiya suka zaina masu da sunan wai tsari na dokoki da kuma tsari na siyasa suka zai na masu wannan abin a iya masanya shi da mai kenan tsari na shari'a musulunci da tsari na ir leadership na addinin musulunci sai ka samu wani musulmi na gan cewa wai an wuce zaman da za a yi kaza har wannan dr gumi na kallon irin wani abin fa na taɓa jin wasu malamai masana yan boko ne suna magana cewa ai yanzu ma magana shari'a ai ba za ta taɓa yiwa ba ba na kana gan ya kamata a riga magana shari'a ma yanzu ai kaman zamani ya wuce ko magana to kaga me zaka ce da irin wannan mutum shi yana ganin yanzu amma dai da magana shi yanzu kawai a hakura ai mene a sallama turan duniya kawai a aje ƙur'ani a aje hadisi kawai abu mene abu abin da duk aka zayyana mana shi kenan shi ne ta ɗawala alaihim hatta zayyana suka zayyana masu mene dalalar nasara da ɓatarsu da sa da yahuda cewa ma ai shi ne daidai da sunan ai zamani ne dokoki ne kaza da kaza kuma suna nan da yawa cikin musulmi su ganin cewa ku dinnan kuna zaƙewa ne kuna ba kwa son zaman lafiya kuna ta magana a haƙura mana a tafi a haka ina fatan fahimta to za mu zo mu ji hukuncin musulunci akan wani abin duk kitabun shari'a za ta tauna wani matsala insha Allah zai ta tauna wani matsala din yace bismin qawani wa nizami siyasi yace fattakhadhuha lahum dinan jadidan sai suka ɗaukar masu wani zama masu wani sabon addini ina fatan fahimta in ka zo ka ce wannan tsari ne da mukoraɗiyya tsari ne bai dace da al'um bai dace ɗan adam ba tsari na kafurci sai wani ga cewa kana kawo ta babban magana ba ba ka san zaman lafiya ina fatan fahimta to shi tsarin da mukoraɗin waye kawo shi ba mutane ba ne to ita kuma shayin tsarin waye kawo shi to didan na ce a yi abinda Allah ya ce a yi sai zama na laifi kai da ka ce abinda wasu karta suka yi sai kai baka yi laifi ba ko kuna kallon da Allah ne yake kuma kai kana cewa kai musulmi haka ko kana fifita tsarin da aka tsarin da Allah yi wanda wasu kai akan wanda Allah yi kuma aikace ba mun ga tsarin ba bai ci ba yaushe za a ce ana tsari irin na musulunci a bar mutane suna shiga cikin wannan fauda da ake wannan al'amari a kashe a sace a kashe a sace ina fatan fanci wannan abun to sai da ya mai da musu ya zama musu addini sabo wa hakkamu hafil amwali wal furuj suka hukuntar da waɗannan kawani din a cikin dukiyoyi ya zama da shi ake shari'a kan dukiya rikicin kuɗi da mallaka kuɗi da mallaka properties zai zama wannan su su ne ke hukunci akai wannan tsari na da suka kawo kawani wal furuj da maganar farjoji wannan shi ke da tsari misali yanzu a tsarin musulunci ba dama mace ce zina budurwa ko mata aure amma idan aka mata ga hukunci amma tsari wanda na wannan kawayen da aka kawo mana yanzu idan mace ta je ta zina da zaɓin kanta ta yi wani laifi ba ta laifi ba in ka zama ta hukunci ba kawai jahila ce ba ta san najeriya ba ne kun gane yana ta kai shekara goma sha takwas sai su je ɗakin wani saurayi ya kwanta da ita ko ya ɗauke ta kai ta wata ya kwanta da ita a tsarin ba ba su laifi ba in dai da yarda ne ba su laifi ba ko kai Allah kyauta ko kai baban ka sani ko kai da ko baka yarda ba kai wannan they have right abinda aka ce ba da bi shine mene fyaɗe shine kawai laifi a wajen su shine fyaɗe amma wannan abin shikenan ya halasta a wajen su to kaga haka dokunci suka zartar da shi na dukiya da farjoji da irin wancan tsari din wanda yake markan gado waddima haka wajen jini haka suka zata da shi faqabadat alfaranja ala anaqihim sai ƙasar faransa ta shaƙa akan wuyan irin wayannan mutanen kun fahimta ta kama ta kulluma kansu wa a'amalat fihi makhalibaha wa anyabaha tamziqan sai amfani da makhalibaha clause wannan fika an fahimta ƙumbuna ɗin masu kaifi wa'anya da haƙoransu masu fiƙa tamziƙan suke mutsu-mutsu da waɗanda mutanen hatta saro kalƙasa a ta kalabat alaihal jiya har sai da mutane suka zama musulmi suka zama mene kalƙasa kamar wani faranti ko daro haka wanda yake wata sun taru a kan shi haka ko ake caccafa ga mana a duniya saboda rashin ingantacce aƙida yadda ake kace-kace da mu wadaha amruhum furdan al'amarin sai zama ya zama zama ya zama wuce iyaka da sakaci wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim malici babu karfi abu dabara sai ga Allah wanda yake madaukaki mai girma ina fatan fanci wannan abu na gani mal to ina ganin zamu ja burki a daidai wannan waje insha Allah ta'ala akan wannan sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi daga nan inda muka taso insha Allah amma dai a dunkule ina fatan mutane suna fahimtar wannan sakonni wato wannan sakonnin sai wanda Allah ya sa yake yawo cikin duniya musulmi zai iya fahimta wannan lamari din wallahi al'amarin ya wuce da kuke tsammani malam wallahi da yawan mutanenmu da ke cikin wannan da 'yan boko da ake cewa musamman masu musuluncin bokon nan mutum zai je kanta islamic studies ko zai je kanta arabic studies wallah za ka je ka samu kawai tura sun gama aiki a kai saboda kun sani duk littafan ma da suke masu nagarta da kantar da aƙida ingantacciyar da sai kaga an zare su sai a kawo musu mene gurɓatattun littafai wanda tarihi ya shaɓe a cikinsu an cancanza abuwa sai a gabata shi ne aƙida to in ban da hauka ya za a ce wa mantiki shi ne tauhidi haka ake fa mantiki a matsayin shi ne tauhidi fa a wajensu falasifa waɗanda suke faɗa da aƙidar musulunci su ne great scholars a wajensu an canza abuwa a gare su ko mutum ya zauna dandan a kan shi kuma ba ka dangi gaba ɗaya karatun gashi ga irinsa haka wani suka karanta larabci to shaidin ya fi wani suka karanta larabci ku je duk jami'ar da aka samu wani suka karanta larabci za ka samu da yawa daga cin sa mutum daga ma akwai ahlus sunna akwai salafi a ciki za ka samu billahi ne za ka samu mutane wasu ma sun murda sun ban musuncin sallan ma ba sa yi ka je a wani farfe akwai farfesa a nan a biyu shi da kanshi yana faɗa shi sallan ma ba yake ba kuma shi babu duk gasar kuma wani haka a musulmin ne kuma shi da abin da ke cewa ba abin da ya saura saura ne ga musuluncin da da'awaci musulmi ne amma duk a addini da aiki da ƙida da an tsara musuluncin ina fatan fahimta shi sa dole mu kasa mu tsare malamai su kasa tsare syllabus da ake kawo tsarin kartuka da ake kawo tsarin tsara ake kawo su ringa kallon me ake don kar a kawo abin da cikin sauƙi za a raba ku da addinin ku kuna nan ba ku san me ake ciki ba ina fatan fahimci wani abu sannan waɗannan mutane kun ga sanin su waye irin waɗannan mutanen dan in sun magana ka san inda ka jima maganar su da haka cin karatun mu za mu ga tona asiri irin waɗannan kalmomi da irin ɗaiɗai kuma waɗannan mutanen dan kada mutane su yarda da su dan wasu suna nan sun sa riga ahlus sunna amma kuma abin da suke kira ba sunna din bane Allah shi kyauta ai hakuri aka yi muka yau ga jikin kamar ba daɗi maka tashi insha Allah sai Allah kai mako na gaba abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana a dai daure a je a sai littafi ne yana nan dubu hudu ɗari biyar kuɗin littafi ko a ba mal abraham mai gawayi in muka gama wannan in shi ma da muka yi ba duka zamu ba za mu ɗauki wasu wurare da mu karanta sai mu ƙetara insha Allah abin da muka karasa dai sai mu shiga cikin littafin in Allah ya yarda amma za mu yi haƙuri za mu yi muƙaddama za ta ga kamar kasar goma ina gani daga nan sai mu haƙura mu faɗa za mu ɗau mu takura abin a nan wajen Allah sa mu dace ka a yi ka a gaggawa to a yi muƙaddama mu lalace suna da shafuka da yawa za dai mu ginda a dai summarizing a samu abin da ake yi ke ciki a samu a isar da shi insha Allah Allah sa mu dace albun ka faɗaɗe da Allah ka ba mu lada kurakurum laifi kama Allah ka yafe mana ke subhanaka Allahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh